الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار معك يا إخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau da muna cikin yini na talata ashirin da uku ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan biyar da diga haihuwa isa kamarin alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha biyar Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci na ƙofar arewa don ci gaba da karatu a cikin littafin muktasarul akhbari fil ibadati ala mazhabil imam malik satin da ya gabata mun tattauna mas'ala akan jinin haila da kuma jini na nifasi wannan shine karken abin da malam ya kawo a fasalin da yake magana akan sarki yau sabon fasali malam ya bude mana shine wanda zai magana akan sallah ya kuma bude da abu na farko shine al-awqat faslun fil awqati babi dangane da lokutan sallah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud sai yake to ya tambayi manzon Allah ko wani bawan Allah sai yake tambayar shi wani aiki ne yafi komai albarka ko yafi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki sai manzon Allah ya ce as-salatu ala wasiha yin sallah a farkon lokacinta wannan shine da aikin da yafi kowanne daraja da kima a wajen Allah madaukakin sarki sai aka ce bai ce ba fi waqtiha sai ce ala waqtiha dan ya nuna mana an istila'i alal waqt wanda kuma to kai da kake da mallakar lokacin yana shiga ya zama to kai sallah a daidai wannan lokaci yasa aka ce ala waqtiha sai aka sake tambaye sa summa ayyu to bayan sallah akan lokacin ta sai me sai ta kuma birrul walidaini abin da ke biyo bayan sallah sai ce to kuma a samu birrul walidaini biyayya ga mahaifa wannan shine aiki na biyu da ya fi daraja da kima a idan Allah madaukakin sarki abu na uku ba sai sai al-jihadu fi sabilillah shine mutum yayi yaki da daukaka addinin Allah madaukakin sarki wannan kina ke nuna mana cewa sallah tana daga cikin mafiya abubuwa mafiya daraja a wajen Allah tunda aka tambayi manzon Allah ya fara cewa sallah ita ce ta farko su a ga da masauki da hile ya bada sabbai ansar sai yake cewa haddathani bihinna sahibu hadhihi dar walau ittazatuhu da zadani la zadani yana cewa ba abokin wancan gidan shi ya bani labari yace kuma da na nemi ya kara mu sai wanne sai wanne da duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tiga bin game da mun lissafi da haka kenan kiyaye sallah a farkon lokacin da wani abin da ya fi kowane alkhairi jama'a Allah madaukakin sarki ya wallata sallar akan mu sai ta illa salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle ita sallah wani alkawari ne ko wata farilla ce ita ce kitab wani abu ne na dole amma mawqutan da yake da lokaci iyakantacce a wajen Allah ba a yi ta sai a cikin lokacin yana wajabta ta ya wajabta ta da lokacin ta wata ayar kuma yace aqimu salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ka tsaye da sallah liduluki shamsi saboda gotawar rana gotawar rana na za samu sallah a zahar da sallar la'asar ila ghasqil layl zuwa lokacin da dare zai fada ita ce magariba da isha'i wa qur'an al-fajr da kuma lokacin asubahi wadannan ana aka samu salloli guda biyar haka wani bawan Allah zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata wani laifi ya za a yi Allah madaukakin sarki ya ce masa yace to kike a fadin Allah madaukakin sarki haqiqin salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli inna al-hasanati yudhi bil sayyiati zalika dhikra lil zakirin sai to kare ka kokari kana tsaye da sallah a gefen yini tarafayn nahari ya zama to asubahi da sallar la'asar wa zulafan min al-layli da wani yanki cikin dare anan za a samu magariba anan za a samu isha'i sai ce masa illal hasanati yudhibna sayyi'at sai da aka samu munanan ayyuka to sai kuma ɗauka na kwarai suka biyo to za su kankare waɗannan munanan ayyuka din sai na ban Allah ke tambayar manzon Allah wannan jarabarsa ta wace ne ni kadai ko kuma har sauran mutane a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce wannan kowa ne cikin al'ummata in dai mutum ya aikata laifi ba wai da ganganci ba ba wai da nuna isa ba nuna gadara ba kuskure ne to inda zai sallah azhar tsakanin azhar da la'asar tsakanin la'asar da magariba tsakanin magariba da isha'i tsakanin isha'i da asubahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta mukaffiratun ma bainahunna ma lam yu'tar kaba'ir aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam sai ki ta waɗannan suna kankare abin da ke tsakanin su matsawatan adam bai kawo babban laifi ya sa a wannan tsakani din ba da ko ne ke gwada mana muhimmancin darajar lokaci Umar dan Khattabi shi da kalifa musulunci na biyu ko lokacin da ya hau mulki irin takardar da take nunawa zuwa ga ma'aikacinka aika zuwa ma'aikatanka to shi da ya tafi rubuta musu wasiƙa dan ya zama to ya ja hankalin shi kuma ya bani tsari ga tsarin aiki na ga yadda nake so a tsare mun aiki na da ya rubuta musu sai yake cewa inna ahamma amrikum indi as-sala yace ni to ma'aikata na duk gwamnoni na da ciyamomi na da ya tura musu sai yace babban abin da nake so a tsare mu abu da farko agenda number one shi ne yake cewa as-salatu ne a tsare mun sallah duk gwamna na karin same shi bai fada mai samu sallah cikin jam'i ba haka duk siya man karin same mai samu sallah cikin jam'i ba inda a amma amrikum indi as-salatu sallah ita ce babban abin da yake mu muhimmanci gara ka manta ba ka sa takardar albahi a gurin umar dan ka da ce baka yi sallah azhar ba gara ka manta a ce baka ci abin zuwa a ce a ka ce umar dan ka sabi baka yi madane ba baka yi sallah azhar ko sallah asar ba me hikima umar dan ka sabi cewa a tsare sallah sai ce famin hafa faman hafizaha wa hafaza alaiha hafiza dinahu yace duk wanda ya kiyaye sallah wa hafaza alaiha kuma ya kiyaye akanta ma'ana yayi sallar akan lokacinta kuma ya kiyaye ka'idoji da tsari da Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa na ayi sallah sai ta hafiza dinahu to wannan mutumin ya tsare addininsa addinin sa lafiya kalau wa man bayya'aha wanda kwaci ya tozar da sallah ya wulakanta ta sai ce fa huwa bi ma siwa a abiyu sai ce to abin da ya kasa sallar ka ya wulakanta shi to kina Umar in ya takura musu cewa lalle a zo ofis karfe 8 kar a kuskura a tashi sai karfe 5 kuma ofisin gwamna ba masallaci sakatariya ba masallaci wanda kina ana nuna kamar an yi tangaririya da sallah kenan to inda ka ba wa ciyaman ko gwamna ko fa ma tangaririya da sallah kai ka san wannan amana da bayin ba ta kai amana Allah madaukakin sarki ba to ya so zakka ka to shi Umar Faraj yake hine ku tsare hakkin Allah yana da yakinin in kun tsare hakkin Allah in dai mutum ya tsare sallah to duk amana da ka bayin insha Allah insha Allah zai tsare ma ita da haka kiran kana gwamna karka takura mutane cewa lallai su zo ma takwas su tashi karfe biyar a'a fara takura su tsare hakkin Allah madaukakin sarki su tsare ma hakkin wannan zai motsa su kuma zai sake ma hakkin talakawa da nauyin da yake kansu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari in an samu kyakkyawar sallah an tsare ta to ita wannan sallah tana hana mutum abin da yake alfasha ne tana hana mutum abin da yake almunkari waɗannan da duk mukuru waɗannan ayoyin da hadisai da maganganu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum Umar dan Khattabi dan ya nuna mana muhimmancin lokaci to yasa ma da abar hima da yazo abu na farko da ya fara batu cikin littafin shi lokacin da ya zo magana sallah yana bude babin sallah sai ya ce faslun fil awqati bayani dangane da lokacin sallah sai ya ce wal waqtul muqtar lil zuhri ko al waqtul muqtar ko wanne ne yasa ciki Allah ce ko sai ya ce al waqtul muqtar lil zuhri sai ya ce min zawali shamsi ila akhiril qamati yace to zababban lokaci na sallar azhar lokacin da aka fi so mafi tsada a yi sallar la'asar azhar sai ta min zawali shamsi shine daga rana ta gota ila akhiril qaba zuwa karshen inuwar mutum ma'ana inuwar tana kallon rana tana gota tsakiyar ka to wannan lokacin sallar azhar ya fara har zuwa lokacin da ne wannan inuwar za ta yi daidai da tsawonka inda za a je kara a auna tsawon inuwar shine tsawonka kana tsaye in mita biyu kake to inuwar kamata yi mita biyu wannan tsawa tsakanin gotawar da inuwa ta yi daidai da kai wannan shine lokacin da ya fi tsada a yi sallah a zahar sai ce wal muhtaru lil asri zababban lokaci mafi tsada na sallar la'asar sai ce minal kamati shine lokacin da inuwa ta yi daidai da mutum daidai tsayuwa ilal ko istirari har zuwa lokacin da rana za ta ɗauko wani alamar jajajaja ɗin ta fita daga kallata na fari ta fara sa yado ko ta fara sa ɗoruwa ko ta fara sa alamar jajajaja to daga nan lokaci mai tsada na sallar la'asar ya riga ya shuɗa sai ya haɗe a zahar da la'asar sai ce wa daruri yuhuma lalurin su mana abin da ake nufi daruri shine dole ne a yi sallah a daidai wannan lokacin ba guntun usiri in baka yi azhar ba baka yi la'asar ba har rana ta canza wannan kalar to wannan babu wani uzuri yana ake ta larura a hausance ko mana wannan dole ne a wannan lokacin ba san sauti sai an yi azhar sai an yi la'asar wannan ne wannan lokacin sai kita ilal gurubi har zuwa lokacin da rana za ta fara in dai wannan yalo to ana da bukatar duk abin da kake ka fatse kai sallar azhar duk abin da kake ka fatse kai sallar la'asar har zuwa lokacin da rana za ta fada yanzu mun samu lokacin sallah guda biyu azhar da la'asar da kuma lokaci na dole da ba su sauki fi an yi wal muhtaru lil maghrib zababban lokaci kuma na sallar magriba sai ta qadru ma tu salla fihi ba'da shurutiha ide gwargwadon abin da za a yi sallah a cikin shi bayan su ta sharutanta mana ita azhar ba ta daga lokaci zuwa lokaci kaza ne a'a gwargwadon lokacin da za a yi cikakkiyar sallah da cika sharuɗa wani da lokacin sallar magariba ma'ana idan rana yanzu ta fada a lokacin sallar magariba yayi to sai ka kalla idan rana ta fada minti nawa ne zai wadaci mutum mara sakaci yayi cikakken tsarki yayi cikakkiyar alwala ya zo ita da iqama yayi cikakkiyar sallah minti nawa ne zai bukata daga fadawar rana zuwa wannan lokaci din kaga lokacin tsarki alwala cikakkiyar sallah mai nutsuwa da daidaito da komai da karatu da nutsuwa da komai akalla kana da buƙatar minti goma sha biyar ne ko to a wajen lokaci mai tsada na sallar magariba ne daga lokacin da rana ta faɗa zuwa minti goma sha biyar ina ce kadru ba su salla fihi ba da shuruɗiha ina gwargwadon lokacin da za a yi sallah a cikin shi bayan cika sharuɗanta da haka kenan ita magariba ba ta bukatar fasasi shi yasa zaka tada duk inda ake gaggautawa ake ai magariba saboda takaitaccen lokaci gare ta da haka in kana so ka fado cikin masu tsada as-salatu ala waqtiha da tafi daraja a wajen Allah madaukakin sarki shine ya zama to ana kira ko rana tana fada da mutu ka gama kinkawa sallar magariba za ka yi ta ita ba bai faɗi da rurin ta ba zai hada su da isha sai ce wal muqtaru lil isha'i zababban lokaci shi kuma na sallar isha sai ce min baje bi shafaki ina daga lokacin da shafaki ya bace idan rana ta fada ta kamar alamar tsatsi a yamma ko alamar ja ire ai rake na da suke binta don kada ka ka tace wannan yammar gaba ɗaya kun kore babu su ko dai kai hasken taurari ko kai duhun dare shikenan lokacin sallar isha ya fara daga wannan lokaci sai ta tun daga koyon wannan shafaki din ila kudutul laylin awwal har zuwa daya bisa ukun dare na farko dukkanin su zaɓaɓɓen lokaci ne na sallar isha'i yadda za a gane shi ne suka kaddara rana tana faɗawa ƙarfe shida da minti arba'in tana fitowa ƙarfe shida na safe kaga kana da awa goma sha biyu ne bata ƙarasa ba ko to sai ka raba awa goma sha biyu gida uku ne za ka baka awa hudu ko ko awa hudu ba kaɗan to sai ka lissafa ta faɗa shida da arba'in sai ka ce bakwai da arba'in takwas da arba'in tara da arba'in madadin goma da arba'in sai ka ce misali goma da rabi da haka daga sallan magariba zuwa goma da rabi daga lokacin da ta ke wuce zuwa lokacin karfe goma da rabi wannan duk zaɓaɓɓen lokaci ne mai tsada na sallar isha duk lokacin da kai sallah a cikin shi zaɓaɓɓen lokaci ne da wanda ya karfe bakwai da rabi da wanda ya takwas da wanda ya tara da wanda ya tara da rabi da wanda ya goma da wanda ya goma da rabi dukkanin su akan muktari lokaci na farko suka yi na sallar isha'i wata da ya fi dace kuma har a tura zuwa ƙarshen mako wa darurihuma ila tulu'il fajr sai da wa darurihuma laruri lokaci na dole na sallar magariba da isha'i in idan baka yi sallah ba kuma kana cikin farka kana cikin sani in dai goma da rabi ta shuɗa to tun daga wani lokacin a cikin halin dole kake fa ana da buƙatar ba son sauki ka meke kai sallah tun daga wani lokacin kafin alfijir ya fito waɗannan shine lokaci na laruri na sallar magariba da sallar isha'i wal muqtaru da subuhi zababban lokaci shi kuma na sallar asubahi sai ce min alfajiri ila al-iftaril a'la ina ce tun daga lokacin da alfijir ya keto har zuwa da lokacin haske mabayani har zuwa lokacin da mabayanin haske zai fito wannan jin zaɓaɓɓen lokaci ne na sallah asubahi alfijir na ketowa to tun daga lokacin ka shiga sallar magari a bana sallar asubahi kana cikin sallar asubahi kana cikin sallar asubahi har sai lokacin da gare gare haza wanda daga wannan haza din ba abin da za ka kara yadda ga rana ta fito to zuwa wannan haza din duk kana cikin zaɓaɓɓen lokaci ne na sallar asubahi da haka kenan ka kalla da mai gaggawar sallar magariba a subahi a garin ku da mai jinkirin sallar isha'i kusan ka auna kowanne akan lokaci yake wata rana wani bawan Allah zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaushe ne lokacin sallar asubahi manzon Allah ya kalli mutumin sai ya gane shi sai shiru bai ce masa komai ba wahe gari da aka kirawo sallar asubahi Bilal ya yi kiran sallah ya dai kaca manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kira sallah manzo Allah na fitowa sai ka da ikama aka tada ikama Allahu akbar Allahu akbar sai yi sallah yana sallah sai koma gidan shi shine kuma irin lokacin da Aisha take bada labari ɗayar mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana halartar sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta tahi daga masallaci ta koma gidanta duk wanda suka yi kiliya da ita baya gane ta saboda akwai duhun dare to lokacin da za a iya wannan kirhin a ce hede a ce asubahi alfijir na fadawa ko na fitowa a ta da sallah to aka yi sallah za a kare kuma har yanzu da guncin duhun dare to irin wannan lokacin ne idan fata kuka yi har su da gida hede ka gane akwai inuwar mutum tana tahowa ko akwai dukkan mutum amma ba za a gane ga wannan wanda ce wannan matar wane ce wannan matar wane ce ina yake ce amma yu urafna ko take ce amma yu urafna min al-ghalib ba a gane su gurbar akwai guncin dukkan dare da haka to a dare na farko sai manzon Allah ya sallah ana kiran sallah sai da ya sake jira jibi dare na biyu kenan bayan wani tambayar da aka yi mashi da aka kira sallah asuba kuma sai ya jinkirta ana jira ana jira ana jira ana jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito bayan sallah har sai da aka tura can gari ya kusa wayewa sai manzon Allah ya tabbata sallah ana kafarta ana ce assalamu alaikum assalamu alaikum kana zuwa za ka gane to ai wannan ne wannan wannan wane ne wannan wane ne har haske ya shigo cikin masallaci kowa zai iya gane wanda yake gefen sai manzo Allah yake ta ina mai tambayar lokacin sallah sai ya ce ha ana da ya rasulullah gani nan ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce masa ma baina hadaini salat tsakanin abin da nayi jiya da abin da nayi yau duk lokacin sallah asubahi ne kowanne ya ka dauka lokaci ne mai yawa za ka kenan tun daga lokacin alfijir kamar da malam ya faɗa har zuwa lokacin da gari zai haza din wannan duka lokaci ne zaɓaɓɓe na sallah asuba ne wa darurihu larurinta shine lokacin da ba san sauki ko ake lalle sai kai shine ce ila tulu'i shamsi kafin rana ta fito kai kokari kai sallar kafin rana ta fito in kai ta kai ta akan lokaci za ko ne muna zaɓaɓɓen lokaci shi ko sai ce wal qada'u fil jami'i ramuwa a cikin dukkanin sallolin da na ambata ma tun daga azhar har zuwa asubahi sai ce ma wara azalika abin da yake bayan abin da na ambata ne da haka yanzu azhar sai yake ce maka in rana ta gota har zuwa inuwar mutum ta yi daidai da shi azhar da lokacin da inuwar ta yi daidai har zuwa rana ta yi wannan hazaɗu larurin azhar da la'asar tun daga lokacin da rana ta ɗan sauya kadar wannan har ta fada duk tana cikin lokaci ne na raruri to abin da ya kuta wannan fadawar rana to ka shiga raguwa a zahar ka shiga faruwar ne ka shiga raguwar la'asa haka idan rana ta fada magariba ta yi to tun daga lokacin da rana ta fada ka samu minti goma sha biyar zaɓaɓɓen lokaci ya yi idan ta yi gore daga yamma isha'i ta shiga da magaribar da isha'i zuwa karfe goma da rabi ka shiga cikin me ka shiga cikin larurin su daga goma da rabi har a je sallar asubahi ko har alfajir ya fito kana cikin laruri ne na magariba da isha'i ana kiran ko kuma alfajir na ketowa magariba da isha'i dukkanin su sun zama ramuwa a kanka haka ita ma sallar asubahi idan baka yi ta ba gari har yayi hazadin nan ka shiga cikin rikici baka yi ba har sai da rana ta dungo kai tana dungo kai sallar asubahi ta zama ramuwa a kanka in kai ta ne a bayan lokaci kai ta yasa ce wal qada'u fi jami'i ko fil jami'i ma wara azali ramuwa a cikin dukkanin waɗannan sallolin abin da yake koma bayan wannan wannan sai ma da ya ambata mana wata matsala da take a bar tattaunawa ce tsakanin malamai shine idan lokacin sallah ya wuce mutum yana zaune bai yi sallah a zahar ba har sai da rana ta fada yana zaune bai yi sallar la'asar ba har sai da rana ta fada me abin yi akan wannan mutumin na na na wurin ne na na eh Now, now, mara da zaka wata ne zan ki ko mene? Now, now, su malamai na wahe gari zai rama ta ko? In dai dai lokacin sallah da dawo? Na, malamai sun suka dare a biyu dangane da lokacin sallah. sun kalli hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kalli ayar alqur'ani inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta wajibi ne wanda yake da iyakantaccen lokaci saboda ka in wannan lokacin na iyaka ya goce wannan farilla ta tayi daga aiki ya ce maka farilla ce wanda take da ambataccen iyakantaccen lokaci in dai wannan lokacin ya wuce to wannan farilla babu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ahadu alladhi bainana wa bainahu as-salatu faman tarakaha faqad kafara bambanci alkawari da yake tsakanina da arna sallah ce duk wanda ya barka da gangan lokacin sallar yau da sai manzon Allah yace faqad kafara wannan mutumin ya kafurta haka idan ka kafurta a wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka bari lokacin ta ya wuce a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da ina za a buƙaci sallar sai suka ce tun da ake kafirta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai in dai mutum yayi ridda ko mutum yace ya musulunta to ba a tambaye sa ka balaga sai ka ce ai na balaga ne tun 1982 ya ce to fara ramon sallah tun daga 1982 har zuwa yau a yi yanzu da kai kalmar shahada ya fara ma lissafin musulunci daga yanzu da haka to kai ma in gaba sallah da gangan kakiyinta ana kira kana ji kana holewarka kana ta'afarka har lokaci ya wuce na azhar har isha aka yi don ka karfata sai ka ce la ilaha illallah astaghfirullah shike na sai kai sallar magariba kai sallar isha'i wadannan har abada ba a bukatar karama malikiya ya kace su suka fi kowa sassauci dangane da mas'ala ta sallah da suka baka damar karama sallah kamar sun ba sassauci so ake kake jin abun a ranka da gangan kake yin sallah to kullun da sunan da ce fa sallah ta ta ranar kaza akwai gibin azhar akwai gibin la'asar ranar kaza akwai gibin magariba akwai gibin isha'i ranar kaza akwai gibin asubani to har ga mutum kana larura anya waɗannan gibin Allah madaukakin sarki sai ne mun ko ba ya mun ba amma malikiya da suka ce ma karama in karama ya kake tsammani kamar kayi firi a wajen Allah madaukakin sarki sai malikiya suka ce wanda ya fi kowa sassauci dangane da matsalar sallah ɗan malikiya su da suka yi da ana gyarawa to ko da ana rama dai mutum kar ya yadda ya yi ta da ganganci kake da lokacin azar ya wuce baka yi a farkon lokaci ba haka la asar har zuwa asuban karke da lokaci bai ba wanda manzon Allah ya ba wa uzuri na kai ce ni ne ce man nama anin salati aw nasiha fal yusalliha idza zakaraha yace wanda ya barci ko ya manta bai yi sallah zai ce to wannan ya sallace ta lokacin da ya falka ko lokacin da ya tuna wannan kai ne yake da uzuri a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan kwanta ka yi bacci bayan azhar ko da bacci da ya kwaye ka baka falka ba ne kamar yanzu an gama da lafar kenan ko da haka kana tashi sai kai Allah sai ka kabbarta sai kai sallar la'asar abinda mala'iku za su duba shi ne ya sallar la'asar ɗinka take a duniya a kullum ba ka nufin sallar la'asar a cikin jam'i kake yi ta to sai a rubuta ma ita ladan jam'i a wata ran ka yi ta kai ɗaya wata ran ka yi ta a jam'i kuma mala'iku kenan sai ga dama su rubuta ma kai ɗaya to sun ga dama su rubuta ma jam'i daidai da halinka wanda ita ma bisa ka'idar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in mutum yayi tafiya ko yayi rahin lafiya ko jiri kenan dai ko to ana rubuta maka irin abin da yake aikata wa huwa musibun sahihun idan mutum ya saba duk daren duniya yana sallah raka'a goma duk wata yana azumi guda uku yayi alhamis da juma'a da da guda uku da lokacin haske da kaza da wane ne sai ga a cikin wata haka kula azumi kamar bakwai ko takwas na nafila to sai Allah ya jarrabe da wata rahin lafiya shekara goma yana kwanta a gadon asibiti to malaiku shekara goma za su yi suna rubuta masa qiyamul layli shekara goma za su yi suna rubuta masa azumi takwas duk wata in dai larura ce ko uzuri ne yasa mutum ya daina wani aiki da yake na ibada za a rubuta mashi lada da haka in kai sakaci da yarisar ka yanzu ba ka kiyaye sallah akan lokaci ba ka ƙara nafulfulin dare ba ka azumi ba ka kaza to ko wani abu ya shigo na larura da yadda take haka za a shiga wani tafiya a kullum an tantanta ake samun lada goma a cikin fayil ɗinka goma goma za a yi rubutawa har ka kare rayuwarka ko an kare rayuwar lafiya da ka kire ku kwanta ga dole da mutum wannan aikin da yake lada dubu ne kullum kai lada goma to kullum za a rubuta mai zubinsa bisa alƙawarin da manzon Allah ya mashi kai za a rubuta maka gomar ka kaga kenan kafin guda daga rai lafiya ta zarar da zai maka ne kana da matukar yawa da haka yana da kyau da yi mutum kare kuskura yayi sakaci lokacin sallah ya wuce ki mun karanta magana Umar dan Khattabi wanda yake gaya wa ma'aikatansa cewa lalle mafi alherin abin da yake so su tsare masa sallah akan lokacinta bayan ya rubuta muku wannan magana da muka karanta ta a farkon karatu shi ma da kansa kuma sai ya fassara musu ga lokacin da ya dace a yi sallah din من كانت إلا أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيعه ثم كتب to ba kuma kan kafa ya faɗi wannan magana sai ya sake rubuta wa tun ma'aikatai an sallu zuhura idza kana sayfu zira'an ila an yakuna rillu ahadikum mithlahu kuma kan kafa sai kita to tun ma'aikatan da sai ku yi sallah a zahar idza kana sayfu zira'an idan fai'i ya kai tsawon zira'i guda ɗaya wane ne fai'u wane ne fai'u inuwar da take koma yamma ko take dawowa ina kenan gabas ita ce ake kiransa fai'u menene ya tafayya'u biladuhu an yamini ko wa shama'il sujadan lillahi to duk abin da aka sa Allah madaukakin sarki har ga ya hadalta to idan lokacin gotawar rana yake wannan inuwa tana dawowa gaba to lokacin da inuwa ta dawo gaba saboda rana ta wuce tana yin yamma inuwa za ta gota gaba sai ta wannan inuwa da ta dawo gaba ba tana gotawa ake so kai sallah ba sai manzo Allah ya kuma dan saka yake ce musu idza kana al-fay'u zira'an idan fai'i ya kai tsawon zira'i guda daya da haka idan rana ta gota sha biyu to ba a so ana yin sha biyu ka kabbar ta sallah sai ka jira inuwar da ta gota da kai maka kamar tsawon zira'i zira'i ne daga tsinin dan yatsa daga tsinin dan yatsa hannunka zuwa wannan zuwar hannun naka shi ne yake bada me shi ne yake bada zira'i guda daya man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an ko daga wannan gurin zuwa da ila tsawon tsinin zira'i ko daga nan zuwa tsinin dan yatsa tsari daya shi ne zira'i na wata abin da yake zira'i wanda shi ne taimake mu da shi magana zira'i wanda su da mun hadisin wali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kiyaye sallah baya zuwa da kafarsa inda Allah bai halice bai hana ba ganin sa abin da Allah yake gani kwane ne ko man taqarraba ilayya ba'an ko wanne ne farkon hadisin to Allahu musta'an abin da dai zo mu kwakwalwata daga filin an yatsan ka zuwa gora hannun ka shine zira'i da haka idan inuwa ta gota sai ka auna an samu wannan yalwar iniyar a gabas ana samun yalwar inuwa ne lokacin da za ka gabatar da sallar azhar wannan a lokacin da ba tsananin zafi ba tsananin takura inda tsananin zafi idan rana ta gota sha biyu to ba a so a yi sallah a zahar sai alamar wannan garjin ranar ya fara karyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana lokacin sallah a zahar yayi bilal ya beke zai kira sallah sai manzon Allah ce miki saurara ya sake beke zai kira sallah da aka ji wace miki saurara ya sake beke zai kira sallah ce miki saurara sai da ga rana dan wucinta ya fara lafawa sai ce to yanzu je ka kira mana sallah sai bilal ya je kirawo sallah aka zo aka yi sallah sai ce musu to ita rawu ta ce ta kai kara wajen Allah madaukakin sarki saboda ta ruru ruwa ta kai matuƙa sai ce sahin yana kona sahin ta gabas ya kona yamma ya go arewa ta kona kudu tsakiya ta kona gefe gefe kona tsakiya ta kanta da kanta tana tsanta da kanta azaba ce sai ka san bala'in ya kai bala'i da haka ita ga Allah madaukakin sarki bala'i yayi yawa a cikin ta ita kanta konewa take wuta tana konewa sai abin da aka jefa Allah ya ga tsakanin mu da shiga wata ko na sakan ɗaya ne sai take cewa Allah a nema mata mafita sai Allah madaukakin sarki sai na baki dama yi huci sau biyu duk shekara ki huci ai ko kana in ka sha wahala ka yi wahala in ka sami inuwa ka ɗan sha ruwan sanyi ka yi huci sai ka ji kamar ka fito daga jiyar ka zubar da ita ita ma rana ka ce an bata dama wuta ta yi hucin wannan guda biyu ina yake ta to abinda kuke ji na tsananin zafi da abinda kuke ji na tsananin sanyi ana ta kamar jawa za ta wuce yadda shi ne lokacin da Allah maɗaukakin sarki ba wutar ta ma ta yi huci yau dai wannan hucin tsananin lokacin zafi ne to ana wannan tsananin zafin tun da yana da alaka da wutar jahannama kai kuma tsari kake nema da wutar jahannama sai manzo Allah ce ma to ka saurara da haka kenan in kana da gaggawar sallah akan lokacin da in ana tsananin zafi sai ka dan saurara idan ranar ta dan yi huci in ya ba kuma ka tada sallah azhar shi yasa bai dace ba a sunnati a ce lokacin sallar ku kim lokaci guda ɗaya ne kullum karfe sha biyu a aba aku so ake wata ran azan ku sha biyu wata ran sha biyu da rabi wata ran ɗaya wata ran ɗaya da rabi kuna tafiya daidai da me daidai da juyawar rana haka ake so ku yi tafiya haka ita ma la'aka wani lokaci azan ku uku da rabi wani lokaci azan ku hudu wani lokaci inda aje har ku gota hudun duk babu laifi ana kallon menene uzuri da kuma lokacin da hajji mutane suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aje sallah ce kawai lokaci kaza kit da kit wani lokacin sallata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ai da haka kenan idan ba tsananin zafi ake ba wani da za ga idan rana ta yi zira'i idan ɗani ɗaya ne wanda tantance zira'i ku tantance idan daga idan ɗan yatsa ne ba mu kan ɗan yatsa zira'i shi za ka ana yi tsawon biro ba kenan da haka idan rana ta dawo gabas ta ga ka samu kamar tsawon biro ko ɗan abin da ya gota biro sai ku kabbata sallah a zahar idan ba daga idan hannu ne zo zuciya za a tantance ne zira'i na manta wallahi shi da lokacin da za a ne sallah azhar wannan idan ba tsananin zafi ake ba in ba tsananin sanyi ake ba in ana tsananin zafi ko ana tsananin sanyi to dole sai an tura sallah ta kai karfe 1 ko karfe 1 da motsi in ma an tafi irin da iyayen mu karfe 2 wannan duk ba matsala a kalli dai tsananin zafi wallahu ta'ala a'la sai magana Umar dan Khattabi ko sai ce idan aka samu inuwar sanyi da jazira'i sai ta ila an yakuna zillu ahadikum mithlahu har zuwa lokacin da inuwar ɗayan ku za ta zamanto daidai da shi wannan duk zababban lokaci ne na me na sallah azhar kaga kenan idan kana gwamna a gwamnatin Umar dan Kaffabi sai ka duba ka ce to duk ma'aikatan da suke cikin gamman hawu karfe ɗaya kowa ya tabbatar ya sako mu hada masallaci da haka in ana sa hannu a tallar a cikin masallaci za a sa da haka idan gwamna kai kayi sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi da ba su da ana jiyowa ko sai ka ji ga wani kwamishina ne bai zo ba wani darakta ne bai zo ba duk a masallaci za ka tantance za ka inda an tabbatar gwamna kullum shi zai zata azhar ya biyo ya kalla waye ya fito masallaci za ka yi maganin abubuwa ga dan jawa za ka yi ba su maganin su tsare maka sallah in sun tsare sallah to kananan munafurci da almundahara duk za ta zo zuciyarsu kun kulla munafurci tsakanin azhar da al'asar ya zo kabar Allahu akbar sai tuno girman Allah ya kuma ce kai jama'a mu ji tsoron Allah an ya talaka ba su san wannan ba nabi kuma hidai ga shi gwamna ne ya ja sallah kuma da ya juyo ya tabba duk wanda yake ma'aikata ya juwa ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan in baka zo da aiki ba zai gane to amma ya ga ofis ya maki da AC da fanka da wane da in ya fito a mota ce za a bige shi da gudu da aka bai san ba waye ya zo waye bai zo ni ba sai ka tada kenan gurin an samu matsala cikin aiki yasa wadan ka kare ce lalle shi abin da yake so a fara kare masa ita ce sallah kuma sallah azhar din ayita idan rana ta bar dan bango da misalin dani daya har zuwa lokacin da idan mutum za ta yi daidai da tsawon sahi da lokacin sallah azhar kamar da kuma kan kafa da rubutawa dukkanin ma'aikatan shi wal asra na ba su ne zara'i ko Allah ya saka alkhairi yadda na fara faɗin take da tun daga tsinin hannu har zuwa gwiwar hannu wal asra za a yi lokacin la'asar ita kuma والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يصير الراكب فرستين أو ثلاثة قبل غروب الشمس يتبع صلى الله عليه في عمر الجمعة في صلى الله عليه والشمس مرتفعة الحالي أنا كنا سمى كل أنا كلنها بيضاء نقية فلا kar babu alamar wani ja ko wani yalo da daga cikin ta har zubin rana tana nan da guntun zafin ta yace lokacin da za a yi sallar la'asar idan an yi sallar la'asar yace a samu mai kadara ma ya tsiro rakibu farsa kai au salasa sai a samu mahayin doki da zai tafiya ta kyakkyawan mul biyu ko mul hudu ko mul shida kafin ya zama dole rana ta riga ta fara kenan aka yi sallar la'asar ko aje a samu da zai tafiyar farfaki uku ko farfaki biyu duk farfaki yana tsakanin kuma mudu ku yake yana da bukata aka biyar mul shida kenan ko mul tara kafin rana ta fada haka ake so ayi ne ayi sallallahu alaihi wasallam shi ne ce qabla ghurubi shamsi kafin rana ta fada wal maghriba yace ku sallati sallan maghriba idan gharabat shamsu idan rana ta fada rana tana fadawa ku sallati sallan maghriba kar ku jira komai wal isha'u ita sallar isha'i ku yi ta idan ghaba shafaqu kamar yadda halarin da ya gaya mana kenan ko idan wannan shafakin wannan jajajajan ko da da yake bura na na kuya ko ta da zawo to kun sallar isha'i tun daga lokacin sai ta ila sulutul layli har zuwa ɗaya bisa uku na dare a lokacin za ku yi sallah sai ta yi faman nama fala nama ta ainihu faman nama fala nama ta ainihu faman nama fala nama ta ainihu yace duk wanda ya bacci kada Allah ba idan sanuwa duk wanda ya bacci kada Allah ba idan sa nutsuwa duk wanda ya bacci kada Allah ba idan sa nutsuwa kamar shi ma su umar dan kafa da yake a cikin ma'aikata na duk wanda ya kuskure ya kwanta bacci da ya sallah ita ba kamar yace Allah zai mashi faman nama fala nama ainu haka umar ya ga duk wani gwamnati sa haka ya ga duk wani siyamancin sa haka duk ya ga kan kwamiti in dai kana fadar kana aiki haka umar dan kafa da ya kula da wannan to wannan abin da yasa nake cewa lokacin sallar isha yana so wani lokacin mutane su kalli uzurin su kuma yana da cikin dalilin sa Umar dan kafa je wannan addu'a din shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sharafa da yasa wa sallar isha baya so a yi jira idan an yi sallar isha baya so a yi bacci kafin a yi sallar isha waɗannan su ne shauƙan guda biyu tun da manzon Allah baya so a yi bacci sa Umar dan kafa je ce to duk wanda ya bacci falana matsayin in dai mutum ya bacci bai sallar isha ba kada Allah ya ba shi nutsuwa in kai bacci ka bauta da isha'i Allah sai ya baka nutsuwa sai kai kan farki kana tsorata ya ka dai kai sallah kenan to saboda manzon Allah baya son ayi bacci a bayan sallar isha'i baya son ayi bacci kafin sallar isha'i yasa Imam Bukhari da wata rana waɗansu mutane suka zo suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata tattaki manzon Allah har ya isha'i ya shiga cikin gida da aka an ga manzon Allah yayi baki ya fito sai Umar abada Imam Bukhari sai kullu babi wani abun mamaki kenan sai ke cewa halarcin yin gera ko tattaunawa idan akwai maslaha a bayan sallar isha saboda na abu ne na ba sabon ba da ya faru a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka nake cewa inda zai yi mutane su kalli yanayin ta gulgulin yanayin kudurorin su yanzu kace yanzu misali a yi sallar isha'i karfe 8 sai kuma kace kar kowa ya hira akwai matsala in gace kuma sai karfe goma sha ɗaya za a yi sallah ko karfe goma har wayo akwai matsala to da kowace unguwa ya kalla da yayi matsalar ko a jami'a kuke zaune kowa ji aiki ya dawo kuna da daba nan kuke hira to dan kuma sallar magarba ku yi hira ku a daba har karfe tara da rabi mana mai kanti yana nan mai kaza yana nan kowa ya zan kudurrukan su muna kyauta zata a nan unguwar kusan kowa karfe goma yake dawowa gida yake da sai a kira sallah karfe tara da rabi sai a shiga karfe tara da minti arba'in kowa da ya yi sallama daga masallaci sai wuce gidan shi raka an hirar da aka saba an yi kasuwancin da aka saba kuma still an yi sallar isha'i a kan lokacinta kuma mutum bai fada ba cikin hadarin hira a bayan sallar isha'i ko bacci ne bayan kafin a yi sallar isha'i wallahu ta'ala alam da haka yana da kyau ne lokacin sallah mutane suke kallon yanayin ayyukansu yanayin matsalolin su sai su tsaye da sallah daidai da matsalolin kamar inda na baro ina ji gaba albani wasu mukuntun canza ko za ka tada kamar yan sudan za su sallar la'asar sai kusan karfe hudu da minti arba'in da wani abu saboda kana aiki gwamnati ta baka dama ka fito kai sallah azhar karfe daya to aka ce ka sake fitowa karfe uku kai sallar abu la'asar ko karfe uku da rabi ba maki daga na aiki ya mutu kana fitowa kai sallah ba maki ka kada motar ka yake na sai gobe saboda haka to in ka ja kai kanka din yawancin maka masallaci a ce maka sai karfe hudu da minti hamsin za a yi sallar la'asar da kake da idan bacci za ka yi kai sallah azhar karfe daya in ka je ka kwanta za ka yi karfe biyu ka yi karfe uku ka yi karfe hudu ya kamata awa uku ka tashi saboda haka sai karfe hudu da minti arba'in hudu da rabi hudu da minti hamsin a nan za a sallar asar haka da mai aikin ofis da mai bacci da mai wane ne kowa ya yi sai abu a da a sallar asar kafin ku gama yan abubuwan ku magariba ta kawo haka dai ana ajiye lokutan sallah ne daidai da matsalolin ku daidai da zurfin ku kuma sanan daidai da lokacin da za ku fita cikin umarni na shari'a ba wallahu ta'ala a'lam wa subha yace ita kuma ujumatan sakabi yace ku yi sallar asuba والنجوم بادية مشتبكة alhali taurari da suke sama badiya suna nan a filin kwarara ana ganin su kar su farfuya ba mushabika suna mamanne da junan su a lokacin ake so a yi ne a yi sallar isha daidai lokacin da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take faɗa kenan a yi da kun da guntun duhun dare kafin lokacin da gari zai yi haza amma kai idan gari ya yi haza in dai ba rana ba ta fito har yanzu cikin lokacin sallar azubahi kake wallahu ta'ala ala wannan da ile abinda na fi karanto daga cikin muwatta kuma kusan ita ce abin da jin malamin malikiya suke dogaro dangane da me lokacin salloli sun samu magana ne daga Umar dan Khattabi ya fara ga galibin malikiya sun fi gina fikin ne akan magana Umar da kuma Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya da duk guda biyu sai malai ya ba mu su kuntan kuntan da suke da alaka da lokutan sallah sai yace wa man asara salata wanda duk ya jinkirta sallah hatta kharaja waqtuha har sai da lokacin sallar ya fita yana zaune da ya sallah kuma yi ba har sai da rana ta fito ta falka ɗanta yana kuka ba sai sallah kuma yi ba har sai da rana ta fito ita so take yi daga ɗan ya yi ruru ya daina komai ya yi bacci ta yi sallah a wani kuskure ne inda kika da ɗaya kika bayi nono kika yi kaza goye shi ko da ke a hannunsa kina jijjiga shi kina sallah kuma wannan yadda muke zama alkhairi abin da yake cutar da mata da ya tsafa dole na ya daina kuka sannan za a yi sallah wannan babu wanda yake haka yana kukan idan kika ga lokacin sallah zai to kina jijjiga shi yana kukan kina zuzzuga shi haka zaki sallah asubahi ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana dauko yarsa ko jika sa ubayma sai nake jika ka yobe masallaci da ya kabbarta sallah a hannun da ya rike ta wannan zai ba mata halalci kenan idan ni namiji zai gode ta masallaci ya rike ta a hannun shi da ya ruku tana hannun shi da ya ɗago tana hannunsa da ya sujada ya ajiye ta a daidai kai shi sannan sai ya sujada da ka yi sujada za ta yi wasa da kansa ta yi wasa da rigarsa ya ɗago tana da kallonsa ya sake koma tana kallonsa da zai miki ne sake rungumar kansa sai ya miki gaba ɗaya sallar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana hannunta da ka kira ta bata ta bari lokacin sallah ya wuce gane da mato tana zuzzugar yaron kowa take gaba tana yin baya ya fi mata alheri akan me akan lokacin sallar wannan ya wuce sai ce to duk wanda ya jirki ta fara har lokacin da ya wuce sai fa alaihi zambun azimun wannan mutum akwai zunubi mai girma akan shi Allah ka kare mu illa an yakuna nafiyan aw na'iman sai dai idan ya kasance mai mantuwa ne mantawa yayi aw na'iman ko bace wannan babu laifin komai akan shi shi ne abin da na faɗa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ko wanda yayi bacci ko ya manta sallah to yayi ta a lokacin da ya falsa ko kuma lokacin da Allah madaukakin sarki ya tunatar da shi kuma yace babu komai a kansa banda wannan sallah din Allah ta mu kiyaye wala ta salla nafilatun sai ta nan ba a yi sallar nafila ba da salatin subuhi a bayan an yi sallar asubahi ila tifa'i shamsi har zuwa lokacin da rana ta daga in dai an yi sallar asubahi to ba a so kuma ka miƙe ka sabar da suna fila a cikin masallaci sai kai hakuri har sai rana ta daga in ya so mai yin walaha sai yi walaha a daidai wannan lokaci wa ba da salatul asr haka nan ba a yin salar la'asar ila salati a ba a yin nafila a bayan salar la'asar ila salatul maghribi har lokacin da za a shiga sallar magriba wannan ma ba a yin nafil fili a cikin ta wa ba da qulu'il fajr haka nan ba a yin nafil fili ba da tsulu ilfajiri a bayan alfijir ya fito illa wirda sai dai wurgi lina inna anhu ga wanda yayi bacci bai yi ba wani abin da yake baya muka da magana akan raka alfajir ko ita ka aza wajiri ba na jira ba tana cikin rawati da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa ita zaman kanta take ba ta riga cikin nabla ne na gama gari idan aka yi sallar asuba aka kira sallar asuba ne to ba a zo a danka kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kace yanzu ka fice ya fito ina ga na iya samun raka'a goma ba a yi sai dai idan a gida kace kai raka'a alfajirin ka liman karfe nawa ke shiga sallah kana da guntun minti da to bude Qur'ani ka ci gaba da karatu in masallacin ka taho abinda za ka yi tahiyatul masjid ce ta mana ba a kiran ta ne na fulfuli ne da kullum wannan dafila ce ne mai sababu to sai ka buɗe alqur'ani ka cigaba da karatu ba ka ce bara in kai raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu liman yazo ba a yin ta wannan ila ce wa ba'da tulu'il fajr illa al-wirda sai dai wuridi da na'il al-arhu ba wanda ya bacci bai ba wuridin da yake hina ko da yake sa kansa duk daren duniya yana amana raka'a goma wannan ne wuridin sa yawan masa da wurin da muka sani ma kenan iya da kakanni kenan ko iya da kakanni abinda muka dauka ka dauki tarbi ka zauna ce wurji nake yi ko to ita wurji wani aiki na ibada ne mai matsayin nafila da kallon ruta wa kansa wani abin da ake kira wurji wani abin istighfari ne wani abin haidala ce wani abin kabbara ce wani abin sallah ce wani abin azumi ne wannan abin ne da ake kira wurji to shi wannan yana da wurji duk dare yana raka'a goma duk dare yana raka'a takwas ko duk dare yana raka'a shida sai bacci ya kwashe shi halka wanda zai ana kiran as-salatu yanzu kaga an samu tangarda ko da haka to idan kai alwala sai ka ce to zan iya rama raka'a hudu kafin limin ya shiga sallah yake nan to sai ka ja raka'a hudu kafin limin ya shiga sallah idan kuka zo kuka yi sallar asubahi sai ka jira idan rana ta fito sai ka kara sabuncin da ya rage maka wannan in dai wurin ka ne na kullun da kullun ana ramawa amma yau kai raka'a biyu gobe jibi gata gata gata gata babu sai wata rana a kan sun zuwa ka sake raka'a biyu to wannan in ka tsaya asubahi tayi ba a wurji a bayan sallar asubahi babu na fulfula sai dai ne wurji ga wanda yake yayi bacci bai yi ba wa inda julusi imamil juma'ati haka nan ba a yin nafila lokacin zaman limamin juma'a a alal minbari akan mumbari idan aka samu limami akan mumbari to anan ma ba a nafila nan bai hana ka tahiyatul masjid ba har da muke yi fa ko raka'at a tahiyatul masjid bi hana ka ba yanzu idan ka shigo liman yana hutuba akan mumbari ba abin da zai hana ka kai tahiyatul masjid wannan sallah sai ne sabab amma liman yana cikin hutuba kuma sai ka miƙe Allahu akbar Allahu akbar yana hutuba kana sallah yana hutuba yana sallah wannan a garaje ne ana yi an gama inda liman ya shigo masallaci amma ba hana ka ba tun daga wayewar gari ta masallaci babu laifi yasa za ka kada cikin wasu magabatar gari na wayewa ko mutum zai dauki kayan sa ne masallaci sai dai ba a so kuma idan kana da sana'a ka rusa ta saboda sallar juma in kana noma je ka gonarka in kana da ofis je ka ofis ɗinka in kana da kanti buɗe kantinka amma ya ka tashi a juma'a ba abin da za ka yi kuma ka ce wanda ya je a sa'a ta farko kamar baya ba da sa'a rakumi ne yasa to wasu sahaban ko wasu mataji in suka zo masallacin sallah zubahi ba sa fita da wankan su suke zuwa da ka gado sallah asubahi zai zo a cikin masallaci ya ta nabuci da karatun alqur'ani ko wace ce da sa ta farko ya samu da ka da ranar juma'a da mai yana da sarakar da kuma duk aka fara da kitun ku yana da cikin masallaci ke da sarakar da kuma a ranar juma'a to amma ba a so ya zama to kana da wani uzuri ka barbi saboda ranar juma'a kar mutane su zama to kamar kristoci ran lahadi ba jami ba kanti ba kaza ba kaza suna da wasu kan fito ko to ba a so musulmi ya zama to wannan shi ba a so sallar juma'a ta hana musulmi neman albarka ta hana mutum ne neman falala abinda dai Allah ya ce ki zano diya din salati mai yawmin juma'ati fas'au ila zikrillahi wa darul bayt sai ta zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai ta fa idza qudiyatis salatu sai ta fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihun da haka ya zama to kana sana'ar da kafin juma'a amma da an kirawo sallah to so ake zama to kuma duk abin da zaka yi na tafiya masallacin juma'a ne ana kare sallama har ko ma ka ci gaba da neman abinci wannan ne bambancin musulunci da kiristanci to idan mutum ya je masallaci an ba shi dama ya yi ta yin raka'a biyu biyu biyu biyu biyu ko nawa ce zai ba ta da matsala ba da cikin rawaki ba da cikin wasu nafin masu zaman kansu wani lafara ce kawai kuma gari to a bashar din liman yana shigo yana cewa assalamu alaikum yana zama a bakin mumbari da duk wata nafila kuma sai ta kare da ya fara kutuba sai zaman to duk abin da ake a cikin masallaci na sauraron limami ne da abin da yake faɗa a cikin wa'azin shi amma wanda ya shigo masallaci shi kuma liman na kan mumbari wanda yana da bukatar tahiyatul masjid sai da kabbarta ta sallata raka'a guda biyu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin huduba sai ga wani bawan Allah ya shigo masallaci sai gani kawai ya zauna manzon Allah in gidi ya zauna sai ce masa kai raka'a guda biyu sai ce masa a sai ce me ke kai sallah raka'a guda biyu da haka sai ya miƙe ya raka'a sa guda biyu wanda yake gwada maka kenan in dai ka samu liman na kan mumbari baya hana wa kai raka'a tul fajr ga a wannan tahiyatul masjid ba ta cikin sallar da ahlar yace ba a yin ta idan liman na kan mumbari wa ba'da juma'ati haka nan ba a yin nafilfili a bayan an yi sallar juma'a hatta ya kuruja min al-masjidi har sai idan mutum ya fito daga masallaci idan aka yi sallar juma'a abin da ya fi dacewa shine mutum ya hakuri sai ya dawo gidan shi to in yana da wasu nafilfili da zai sai ya nafilfili a cikin gida amma a masallacin juma'a ta kan kawai gaisawa za a yi a ga juna a yi kaza a yi waye da mana daga cikin hadafin hada mutane a ranar juma'a wani na dan tsano ma wani na kan tudu haɗuwa ya tafi wahala ya tafi gun aiki ne ga tani ya tafi dutse da kai Allah hada su ranar juma'a to kuma ya zama ka kafar da sallah sai ka jira jiran ka baka fito ba to ake ana gama a fito to a gaisa da wannan a ga juna a ga wane ne in an koma gida to in kana da nafil filin da zaka yi sai ka yi su kafin sallar asar wallahu ta'ala alam wani na ga sunan karshen maganganun da malam ya faɗa dangane da lokacin sallah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da su wanda ya kasance akwai kuskure Allah ta nuna mana daidai domin aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin نعم نعم تحية المسجد أنتما أنا خطبة نعم من كان يبتن بيتا eh a wajen hannun yin nabar filin kome ba ya wata kuma kala mana eh eh eh ai dai masallacin juma'a kaje kafin kai an sallar juma'a yana da bukatar kai da yatul masjid ko masallaci yana amsa cikin masallaci da harabarsa da duk inda za ka yi sallar juma'a an amsa sallar juma'a idan ka wanda yake gefen masallaci banda yi a cikin hukuncin da kana cewa kenan ba bai da sallar juma'a ba idan kuma yana so a ce yana da sallar juma'a da ana yi ta yatul masjid kuma in dai ya ce wannan gurin masallaci ne zai sallar juma'a a gurin wallahu ta'ala alam alaika wa alaikum assalam ركعتان الفجر نعم ايه ايه نعم ايه na'am mai umdul hakam ya kawo maganar Aliyu ta Abi Talib ne ko daga cikin ƴaƴan Aliyu ta Abi Talib ne yake cewa wannan mata habbai amintattu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labari mafi abin da suke da Umar dan Khattab yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallar nafila a bayan sallar asuba ne har sai rana ta daga mai da mun ta ba wajen sahabi guda goma sha uku ya da hada sunabi je ce duk da sunabi je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rasuwa da cikin muqtarimun kenan sai yake ce maka to dukkan sun tafi akan ba a nafila a bayan sallar juma'a har sallar asuba har sai rana ta daga amma duk da haka ne hana malamai sun tattauna ba in dai mutum kullun na raka'atul fajr idan yana farka sai ji limamin da ya kabbarta sallah ko ya shigo masallaci an tada ikama to sai bi limamin shi amma ana sallama da ka ce astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu minka salam tabaraka ya zarja da ikram sai karama ta sai dai sai da maka al'ada kuma kullun sai bayan asuwa za ke gyara kullun kullun kullun to wannan ba ta da guri amma tsotsai ne ran nan ya yi tsaka to ana sallah asuba sai karama ta abinda kuma su malaman suka ce ya fita jahilin sai ka bari sai idan rana ta fito sai ka rama ta duk wurin manzon Allah in ga cikin dare ne to in ba a yi ba to inda ake so a rama sai a rama idan rana ta fito wallahi ta'ala na'am na kamar ka daga hannu ko idan ka tambaye saka to Allah ya samu dace الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك والموحدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين